أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين يا أيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباء يكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبد العزيز رحمه الله تعالى muna karatu akan aliyu bin abi talib yarda Allah shi tabbata a gare shi mun tsaya a cikin hutubar shi daga cikin hutubobin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi za mu tashi a cikin hutubar shahi na 80 wa'lamu ibadallah yau muna bakwai ga watan rabi'ul awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da sha uku ga watan oktoba a kalandar bature 2021 wannan kuma shine majalisinmu na 32 a cikin karatun wannan littafin mala yana mana bayani ke cewa wa min khutbatihi radiyallahu wa min khutabihi radiyallahu anhu daga cikin khutubobin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi sati da ya gabata ko satuttuka da suka gabata mun fara khutubar tashi mun zo ƙarshen shahi muka tsaya yau da ikon Allah za mu tashi a harkon shahi inda mala yake cewa wa'lamu ibadallahi annakum wa ma antum fihi min zahratid dunya ala sabili man qad bada yake cewa ku sani ya ku bayin Allah annakum wa ma antum fihi abinda kuke lalle ku da abinda kuke cikin shi min zaharati duniya na daga daɗin duniya ala sabili man kadmada akan tafarki wanda suka gabace ku ne duk abin da bawa zai ringa aikatawa to ya tabbata kamun ya aikata da ko wanda suka gabace shi in kirki ne da ko wanda suka gabace ka in haka lalata ce da ko wanda suka gabace ka in wayewa ne da ko wanda suka gabace ka wanda wayewarsu ba a masalata da irin wayewarka in mi kake tunkawo kana tahiya ne akan tafarkin wanda suka gabace ka shine na Aliyu bin Abi Talib yake tabbatarwa mutanen da ya tarar da su a Iraq yake musu wannan khutba yake cewa ku sani abinda kuke da ku da abinda kuke cikin shi na daga morewa rayuwar duniya hakika kuna tahiya ne akan tafarkin wanda suka wanda suka gabace ku yake cewa mimman kana aqwala minkum a'mara wa'inda suka gabace ku wa'inda suka gabace ku ko suka hiku yawan kwanuka suka hiku yawan shekaru misali mu dauki misalin annabi nuh annabi nuh ubangiji yake ce mana falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama sai da ya zamna tare da mutanen shi yana kiransa akan tauhidi shekara dubu ba shekara hamsin. in yawan shekaru ne wa kai wani annabi Allah ba shi damar ya kai irin shekaru na annabi nuh babu kenan duk wanda duk yadda kake tunkawo na daga morewa rayuwar duniya na daga tsawon shekaru hakika wanda suka gabace ka sun yi ka wannan abu kenan duka shirme ne za ka tsaya kana yi kuma nihayatan ka koma ka koma hannun ubangijinka shi da yake cewa mu ɗauki misali mimman kana akwala minkum amaran wa'inda suka yi ku tsawon kwanuka a wannan rayuwar ta duniya yake cewa bayan haka wa ashadda minkum batashan kuma suka yi ku karhin suka yi ku tsananin damuka albata shi ne damka shi ta kuma damka idan aka hika tsananin damka shi yake nuna an hika ƙarfi mu koma cikin ƙur'ani mu gani ubangiji yana mana bayani wa kam ahlakna min qablihim min qab wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hum ashadd minhum batashan fanaqabu fil biladi hal min ma'is wa'annan wanda suka hi kowa tsanani a wurin damka saboda tsananin ƙarhin su su ma ubangiji ya halakar da su kinan kana tinkawo da irin ƙarhin da ubangiji ya baka hakika wa'anda suka hika ƙarhi ubangijinka ya halakar da su kuma can yake cewa fa ahlakna ashadda minhum batashan wama za mathalul awwalin haka waɗanda suka yi kowa ƙarhin damka ko tsanani wurin damka su ma ubangijinsu ya halakar da su albarkacin sun saba wa ubangiji ba su yi ba abin da aka umarce su ba su aiwatar a rayuwarsu ta duniya ba kinan don haka kakkarin ga tunanin in ƙarhi kake tunƙaho hakika waɗanda suka riga suka gabace ka sun hika wannan ƙarhin yake cewa bayan haka wa amaru yaran wanda suka hika iya ɗora gini kan gini wanda suka yi ka iya gini zan mu gani idan muka koma mu karanta tarihi mu ga hadara civilization ta, ta, ta mutanen fir'auna abinda aka yi a lokacin nan har yanzu duniya ta gaza ta, ta, gaza ta yi irin shi mu ɗauki misalin wannan firamid kaɗai da aka yi har yanzu bature tunani yake ya aka yi duk irin wayewar shi ɓangaren gini ana ɗora ita shi ɗari a sama har yanzu ya gaza ganewa ya aka yi mutanen fir'auna suka ɗora birgi wanda yake da yaunin ton guda a ɗora shi a tsoron ruwan sama kuma lokacin nan babu giri babu komi ya aka yi aka yi haka haka idan muka ɗauka tsarin tsarin tsamin tsarin imidifikatar harkon waɗanda suka ƙirƙire shi shine fir'auna a lokacin shi ya sanya aka yi imidifiyar duka gidan shi ba komi ba ruwan da yake zauwa daga nil shi ne aka mai rami aka yi shi a tudu yadda idan ya zo iska in ta kada rabar ta ringa shiga gidan shi tun lokacin nan suka yi wannan abu kuma a yanzu shi ne abin tunkaho a wurin a ce wani har gidan shi har da indifikatar to wannan hadarar fir'auna ce to wai wannan wai ba su ba wanda ba komi bane ya bangaren harakar gine-gine ba mu koma kan waɗanda Allah ba su dama damar damar yayi ubangiji yake mana bayani yake wa kanu yan'atuna minal jibali buyutan farihina can yake cewa buyutan aminina a cikin dutse suke kwaikwayewa su yi gini na alfahari a cikin shi ko kuma gini wanda si wanda yake na aminci a cikin dutse a yanzu a iya ci gaban da muka yi ya suke yi su gini da kaji an yi bayanin za a yi gini a cikin dutse to wannan wa kamatil kiyama aka fara debi aka fara he an kashe miliyar kaza sai an yi kaza to su wa'ancan da kan suke zauwa su kirkira komi nasu a cikin dutse ake shi ne yake cewa duk irin tunaninka ko ka yi gini ka ce wai don ka more ya ce to wa'inda suka gabace ka sun yi abin da kai ba ka iya yin shi ba ta haka ka ba kanka wahala a rayuwar nan yake cewa wa amar diyarar wa abadu asara kuma waɗanda suka yi nisan wanda suka yi barin nisan gurbi a rayuwarsu zaka gani sun zo sun yi gari guda gashi nan amma da yanzu ina yake yanzu babu kowa a ciki sai dai kurma a biyo wurin an mera shi wurin kallakallo wurin tarihi yake cewa fa asbahat amwaluhum hadimatun min ba'di naqlatihim sai gashi nan duka abinda ake yi ana ta wahala a haɗo can a tara can a yi kaza diddan a tara dukiya yake cewa sai gashi nan an waye gari bayan an ɗauke su daga duniyan nan duka dukiyan nan da suka tara ta koma hallakakka ba su ba dukiya wannan ita ce sunna Allah a ƙasa in ya ka kai in mi ka tara wata rana za a waye gari ba kai ba wannan abin da ka tara ko kuma wata rana a waye gari ga kan ba abin da ka tara mu dauki misalin qarun ubangiji yake mana bayani ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa makullan makullan mangazozin shi sai an samu ko makullan mangazar shi sai katta katta masu jin karhi yesu suke iya daga makullan a lokacin nan isqala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin sai gashi nan mutanen shi suna ce mai wani qaruna ka ji tsoron Allah kadda ka ringa jin daɗi wai don Ubangiji ya baka wannan dukiyar ka ringa kama inda ba gaba kana karyawa har ya kasance daga cikin wa'ansu suna cewa a ai mu ma wannan abin da Ubangiji ya ba ma ƙaruni mu ma aida mu aka ba ma aida an ga abubuwa da kyau sai da aka wayi gari fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard sai gashi nan da dukiyar tashi da shi karan kan nashin dukansu aka yi ƙasa da su aka kihe su a cikin ƙasa to ina abin da aka tara ina wanda ya tara duka babu shi ne ke cewa bayan an ɗauke ka daga duniya sai ga shi nan abin da ka tara na daga dukiyar nan shi ma ya hallaka yadda ka kasance hallakakke haka shi ma abin da ka tara zai kasance hallakakke mu ɗauki ƙaramin misali na rayuwarmu ta yau da gobe zan mu gani wane yana ta fafutuka ba dare ba rana ba lokacin hutu kullum yana cikin nema amma dai yana tsakan neman zaka samu a cikin ɗiyan shi wane kullum kullum kullum zai ɗin shi abin da yake guri a rayuwar shi ya ga wannan ba Allah Allah mai cikawa ya hawo kan dukiyar nan yayi abin da ya ga dama nawa daga cikin gidajen mu ake wannan rayuwa nawa daga cikin ƴan uwan mu ake wannan rayuwa nawa daga cikin abukan mu suke gurin uwayensu Allah cika musu da imani mu mu hawo kan dukiyar to wannan shine kana ta neman duniya da ya karshe baka samu ba duniyar wa ko kuma ka samu duniyar kansa lahirarka kuma wannan dukiyar da ka tara wallahi tallahi baka gushe ba a wurin ubangiji sai ka ma ubangiji bayanin biye bayan biye biye bayan biye ina ka same ta kuma ina ka kashe ta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam riwayar da Imam Muslim ya la tazalu qadama abdin hatta in la tazalu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in babu wani bawa wanda zai tsaya gaban ubangiji kawuwan shi su gushe a gaban ubangiji face ubangiji ya tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin shi yake cewa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa dukiyar shi a ina ya same ta taya an cutuwa ne an zalimtuwa ne ko kuma ta hanyar halaka aka same ta duka sawa'un ta hanyar halaka samu ko kuma ta hanyar lala ka same ta wallahi ubangiji sai ya tambaye ka kuma sai ka bada amsa ba wanda ya isa maka tsikace a ko kuma kai kwana-kwana akan amsar da zaka bada sannan kuma mi ka ciyar da wannan dukiyar biye bayan biye mi kai da ita ina ka sanya ta ka sanya ta a halaka ko kuma a haram ka sanya ta wannan wallahi tallahi babu wanda zai gushe ƙawahuwan shi su taka gaban ubangiji face ubangiji su ya tambaye shi aka haka ba to don haka mu dawo kan hayyacinmu wannan abin da muke tarawa ya kasance muna tara shi ƙalƙashin shari'a ba a hana mu ba fa'iza kudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah duk lokacin da aka gama bauta aka gama ibada ka bada abin da yake kanka na wajibi to ku yada a saman doron ƙasa ku tai ku nemi arziki ba hana ka ka nemi arziki ba amma dai an sanya maka ka'idodi wurin neman arzikinka ka'idodin shi shine ka tafi akan yanda shari'a ta bada dama a nemi arziki kada ka yi nemi arzikinka a cikin haramun idan ka yi haka to insha Allahu Allah zai taimake ka ka ciyar da wannan arzikin kan hanyar ta dace amma dai idan ba a yi haka ba to zaka samu mutum gashi ne yana ta shirme akan inda ya kamata ya ciyar da dukiyar ba nan da yake sanya ta ba kuma abu ne wanda sai an maka hisabi akan shi ranar tashin kiyama kuma wannan dukiyar yau aka ce babu kai to hakika dukiyar nan tana kusa ga ta lalace kuma a sa mata dan lokaci in dai ba magadan ba aka ba su tarbiyya ba ta gari ba hakika dukiyar nan ba a sa mata rai za ta kai labari Allah kiyaye yake cewa wa ajsaduhum baliya kuma gashi nan bayan an ɗauke su daga wannan duniyar an kai su makwantansu zaka samu jikunansu jikin jigangan jikinsu dukkansu ta riga ya tare diddigi ta lalace a cikin makwantai zaka samu kalla in ba bayan allah na gari ba kalla zaka samu da kowanda za a sanya shi kabarin shi ya ba ma shekara bai riddige ba shi sanya da yawa zaka ta yi makwantai zaka gani in an binne wannan shekaru wannan shekarar shekaru masu zauwa wurin da za a sake dawowa abin mai ta sai dai ka ringa ganin 'yan ƙananan kashishuwa to haka in dai an ajiye ka to ana kyautar zaton insha Allahu gangar jikin za ta rarraddike sai mutanen kirki wanda ubangijinsa ya zaɓa da wanda suke da garanti su ne annabawa su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana lalle ƙasa ƙarya take ta ci gangar jikinsu ita kuma wannan ƙasar minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra da ita aka halice mu kuma a cikin ta za a maida mu kuma a cikin ta za a tayar da mu da haka ba wanda zai sha kuma ba a taba ji ba an ce a ga wani ya mutu dun waliyar ta kashi a ce a an binne shi a sama tilas hedi an sanya mutun ƙasar nan da haka mu makan masalati mu makan karatun tanusu yake cewa wa diyaruhum khaliya sai gashi nan gidajen da aka gina an gina etage kaza an yi daki an gida mai daki goma sha dukan su zaka samu yanzu ya koma kufai babu kowa babu kowa wannan ita ce sunnar rayuwa yake cewa wa asaruhum afiya kuma ga sunan da mutane ne wanda ana jin tsoronsu yanzu shi kenan gurabensu ya koma zancensu samun lahiya ne da daga an ce ne kowa gaban shi faɗuwa yake sai ga shi na an waye gari idan aka wannan idan aka ambace ka mutane hankalinsu kwance sai dai su faɗi sharrinka ko kuma idan al'umma ce da ana ambatansu ana jin tsoronsu sai gashi nan ubangiji ya hallaka su ko kuma dukkansu sun mutu sai gashi nan yanzu ambatansu ya koma zaman lahiya game da mutanen da suke tsoronsu kuma wallahi tallahi wannan abin da aliyu bin abi talib yake faɗi mana wannan shine sunnar rayuwa duk in ya mutun ya kai to hakika da kai abin da zai cinye shi shine mutuwa kuma daga bayan ce maka wane ya mutu to insha Allah duk tsoron da kake baiwa mutane hakika wannan tsoron ya riga ya gushe shi ne ke cewa ambatansu ko al'ummar ko kuma shi mutumin da ake tsoro sai ya koma ambatan shi kuma samun lahiya da idan an ambace shi yana rayuwa abin tsoro ne amma dai a yanzu idan aka ambace shi to dai a gode wa Allah da Ubangiji ya kashe shi aka huta yake cewa fastabdalu bil qusuril mushayyida wan namariqul mumahhida su wa'annan mutanen wanda suke tunkaho ko wanda suka yi rayuwa wadda suke wadda suka jima a cikin rayuwa rayuwar duniya wanda Allah ba su aran rai wanda ya jima sannan wa'inda suka morewa wannan rayuwa suka yi dogon bainaye suka yi kaza suka yi kaza yake cewa sai gashi nan mutuwa ta zo fastubdilu bil qusuril mushayyida sai aka canza musu wa'innan gidajen da suka kirkira wanda aka yi su aka kankara su benaye masu kyau wanda mariƙul mumahida da wuta ce wanda aka ƙawata su a cikin wannan gidajen zaka samu gida ana ce maka gida ne bai kai kawo ana ce maka a wannan gidan ka samu amful 300 ka samu amful 1000 a cikin shi to wannan hujjacen da aka kawata a cikin gidajen nan irin dogayen bainayen da aka yi ya ce a wasu huru wal ahjaru fil qubur sai aka canza musu da ƙananan duwatsuna da manyan duwatsuna a cikin makwantansu wuri ne aka zo aka karta tsakankaninka ƙasa ce da duwatsuna a wannan wurin a nan za a karta a nan za a sanya ka yake cewa allati bunya alal khirabi funa'uha wanda aka wanda aka aka aka aka gina ta alal khirab al khirab shine abu wanda yake rushashe funa'uha wanda yake karewa misali mu dauki makwantai idan aka zo makwantai ba wani gini bane na a zo a kayata ba ake yi ba kakkartawa ne ake yi idan aka daidaita inda zaka kwanta sai a zo a sanya ka idan an sanya ka a liƙe ka wannan abin da aka karta inda ana da tabbacin ko yau ko gobe tilas ya rubza dukkan shi koma ƙasa karan kanka he ka koma ƙasa shine yake cewa abin nan wanda aka karta aka sanya ka a ciki fina'uha ƙarshen shi he ya ƙare yanzu mu koma mu gani makwantan wurin makwancin wane da aka binne nan da shekara biyar zaka samu yanzu aka tahi aka buga ko bawon iccen ba ka samun ba sai dai yan kananan kashishuwan shi ya koma kuma ƙasa yadda yake canda shi ne yake cewa ya aka canza musu da wannan abin ka gina gida ka gina katuwar vila kana tunanin ka za ka more daga nan har zuwa wani lokaci kurum he ga shi nan kwatsam mutuwa ta zo lokaci ɗaya aka canza maka da abin da aka karta wanda ƙarshen shi shi ma zai koma ƙasa yake cewa wa shuyi da biturabi guna'uha kuma wannan kabarin naka da an gina shi ne da ƙasa ba wani bai birgin siminti za a kawo ba wani beton za a kawo ba ƙasa ce kurum za a karta a sanya ka ciki yake cewa fa mahalluha muqtaribun yace wurin da za a binne ka wuri ne wanda yake makusanci gare mu kowa daga ya huta gashi nan yana kallon wannan makwantar mahalluha muqtaribun wurin da aka binne ka wuri ne makusanci game da mu idan mun zo kullum muna kallon wurin in dai ka huce ka kalli wurin kuma wuri ne ko yanzu ka tashi nan da minti biyar ka isa a kowane gari in dai zaka ce ka tar da magwantai insha Allah baka yi minti goma ka isa yace to mahalluha muqtaribun wurin da aka binne ka wuri ne wanda yake makusanci game da game da mu yake cewa wasakinuha muqtaribun sai dai shi wanda yake cikin kabarin a nesa yake da mu a nesa yake da mu ko muna kusa da shi kabarin muna kusa da shi amma dai shi wanda yake ciki a nesa yake da mu yake cewa baina ahlu imaratin muwahhishina yake cewa tsakankanin lokacin da aka binne ka su 'yan uwanka ko mutanen garinku ko kuma ku suna can basa basa da kewarka basa basa kewarka menene rashin kewar taka daga an kai an binne shikenan kowa zai zo ya shiga shagalin shi zaka samu a irin wannan lokacin da yake ba a cika ba tsoron mutuwa ba zaka samu a lokacin daga an mero ka ku dauko kayan shayi a dora a dora a dasa daga hirar da aka kare kamun a bada labarin mutuwarka yake cewa to haka ahlu imaratin mutawahhishin mutane yan uwanka ko mazamna ko mutanen kabilarka ko yan unguwarku ko wanda suka tafi suka raka ka aka binne ka idan an dawo za su dora daga inda suke rayuwar su ba sa kewan mutuwarka yake cewa wa ahlu mahallatin mutashagilina kuma mutanen ungoku ko mutanen kwaikwayonku su ma kowa zai tahi ya ci gaba da shagalin shi su ɗan uwanka iyallanka da matanka da ƴan ƙabilarku ko wanda suke makusantanka za a zo ba sa kewarka mutanen ungoku ko kuma wanda suka raka ka aka binne ka za su dawo su ɗora akan shagalin da suka tsaya kuma wallahi wannan ita ce rayuwarmu abinda kai shi shine wanaka wa'annan wanda kake tunani wanda kake tunanin masoya ne wanda kana tunanin a'a za su iya maka rana wallahi tallahi idan mutuwar nan ta zo ba su isa su tare maka ita ba kuma da za a ba su zaɓi a ce wane tun da dai da kai soyayya tsakankaninka da kai da wane ka yi ƙoƙari mana a haɗa ku cikin kabari abin ne ku da kai wanda zai yarda wallahi duk irin soyayya da take tsayankaninku wallahi tallahi ba ya yarda ba mu dauki misalin mata da miji da kai soyayya da take tsayankanin mata da abin da yake tsayankanin mata da miji babu wata soyayya wanda nake tunanin da kai shi miji wanda zai iya ma wata mace ko kuma wani dan uwa sama da soyayyar da yake ma matar shi kuma haka ita ma matar amma dai kana mutuwa a ce a'a a barka ka waye gari a cikin ɗakinta wallahi sai dai ko kai ko ita wallahi ba ta yarda ba ta kwanta tare da kai ba a cikin wannan a matsayinka na gawa sai dai ko ta huta a kirawo ɗan uwanka ya zo ya kwanta tare da kai ko kuma a ɗauke ka a kai kamar kuma wallahi wannan a ko'ina haka ne sai illa man rahimar rabbuka sai dai ‘yan kaɗan daga cikin ma'aurata wanda za su iya haƙurin haka amma dai ba kowa ba ne ba ba abin da ake haba-haba illa a ganka an tattara ka an kai ka an binne ka a lokacin nan magada su zo su zamna wane su wane su ringa tabawa wane ya taba ai wane ya bar dukiya wa'ansu suna can suna kuka wa'ansu suna dariya wallahi ɗaya daga cikin yan uwa wani yake bani labari yake cewa wai wane ne matar shi ta mijin ta ya rasu da ya rasu abukanta suka zo su mata ta'aziyya bayan jim kaɗan bayan an da ya an binne shi ta taso ta rako su abokan guda biyu sun tara ko su bakin kofa take cewa ke dai wallahi wani ai a riba kike aikin taba kurma aka hoshe da dariya shi yana can an bar shi da hisabi su kuma suna tunanin mi aka tara mi zan mu samu nan bai jima ba a baki makwantan da aka binne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ahi ne ya rasu ya bar yara a cikin makwantan an zo a binne shi an ɗauko mota shi wadda ta yi alfahari da ita ɗaya daga cikin ɗan ya zo da ita ɗaya ya riƙe kilan inda dukiyar take a lokacin nan da wa da ƙane aka shigi juna ake haɗa ga uban ana ta ana suturar shi to kai idan an yi wannan abin a makwantan da aka binne su habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mi kake tunani a makwantan mu na nan uwana to wannan ita ce rayuwar mu ta yau da gobe wallahi mu ringa ma kanmu karatun tanutsu wannan rayuwa in aka rigaya aka tafi an tafi kenan ba wani labari da za a zo a bada a ce a wane ya tarda kaza da ya tarda ubangijin shi kuma kai ma ba ka ji wani labari ba ko ba a baka damar ba ka dawo ka gyara abin da kake ba abin da ka aiwatar a rayuwarka ta duniya ba wallahi in muna daidaitawa mu daidaita saboda abu ne wanda la mahalata lahu wajibi ne kowa sai ya mutu kuma wajibi ne kowa sai an mai hisabi gobe kiyama Allah kiyaye mu yake cewa la yasta'nisuna bil imran wa innan da yan uwan naka da mutanen ƙabilarku da su iyallan naka ba sa kewarka ba sa kewar wai barin gida da kai aka kai ka wancan gidan gaskiya wannan wa ali ne yake ba mu labarin haka itinani lokacin ali yana wannan maganar shekara 1400 yana wannan maganar ina bayan shekara 1400 menene zai wakana da wannan al'umma ta manzan Allah yana bayani mutane idan an kai an binne ba sa kewarka to ina ga wannan lokacin yake cewa wala ya tawasalu na tawasulal jiran wal ikhwan matukar an kai ka an binne ka babu wata sadarwa da zata hada ka da kai da makwabtanka da yan uwanka ko da kai wata communication wanda zata shiga tsakaninka da kai da yan uwanka matukar an dauke ka an kai an binne to an kare da kai babu wata communication ba a zo ba kai ba ka bada labarin ba da ake yi a nan rayuwa ta duniya ba babu wata communication su bu sa zo ba su tarda ka su ce maka ga abin da ake yi ba an yanke an riga ya an yanke har abada yake cewa alama bainahum min qurbil jiwar mala yake cewa alama alama bainahum min qurbil jiwar wa dunuwid dari ya ce na yanda da kwai tsakankanin ko yanda yake tsakankaninsu na daga kusantayyar gidaje wa dunuwidar kuma da ɓangaren kusantayya na makwabtaka da kusantayya na gidaje kinan wa'innan mutanen 'yan ƙabilarka da 'yan uwanka da 'yan unguwarku da ko 'yan garinku diyan da kuke da kusantayya na daga 'yan uwantaka tsakankaninsu ko na makwabtaka ko na kusantayya gidaje hakika komi ya tsaya tsakankaninku ya ci gaba da cewa wa kaifa ya kunu bainahum tawasul taya za a samu saduwa tsakankaninku da kai da wannan 'yan uwan naku ko kuma waɗanda suke makusantanka ya ce ba da waƙaddahanahun bi kalkala hilbala yake cewa bayan an rigayi an niƙe gangar jikinka a cikin ƙasa gangar jikinka an rigayi an jarrabe ta ta rigayi ta lalace to ta ya za a samu wani saduwa ko wani communication tsakankaninka da kai da 'yan uwanka da makwabtanka ko wanda kuke katangaɗe tare da su yace duka wannan ya rigayi ya ƙare yake cewa wa azallatuhumul janadil wasara kuma hakika kaskanci wanda ya same ka na daga cikin wanda ya same ka na mutuwa wanda aka sanya ka cikin ƙasa hakika ya rigayi ya tabbata a kanka menene mala yake so ya nuna mana ko menene aliyu bin abi talib yake so ya nuna mana hakika an rigaye an binne ka a ƙasa aka binne ka a ƙasa tsakankanin duwatsuna da ƙasa an riga ya an manta babu wata saduwa wadda ta hada ka da kai da wanda yake saman kasa da kai wanda kake cikin kasa kina an riga ya an gama al'amarinka yake cewa fa aswahu ba'd alhayati amwatan wa'annan wanda ake tinkaho da su ana jijji da su ana cewa in ba su ba ba zaman lahiya yake cewa sai suka samu kansu bayan wannan rayuwar matattu wa ba'da nadaratil aishi rifatan bayan rayuwa mai daɗi na rayuwa ta gari wadda aka more yake cewa sai suka samu kansu sun rididdige a cikin ƙasa kuma wannan haka ne duk wanda ya ji daɗin rayuwar duniya in ya ya kasance in wani aran shekaru aka bashi hakika wata rana idan an sanya shi cikin makwantan nan cikin kabarin shi sai ya rididdige kenan nan malami yake so ya nuna mana yake cewa duk irin wannan ɗagawa da ɗaɗɗaga kai da mulki da irin sadda kai ko tawadu dukkan wannan abin da bawa yayi a cikin rayuwa wata rana zai kasance matacce kuma duk irin daɗin rayuwar da ka ji kai sai kaza sai ka ci kaza sai an yi kaza sai an yi kaza yake cewa zaka kasance rididdigagge a cikin a cikin a cikin kabarinka kinan dan haka rayuwar nan bata da kat ba a san bai yaushe za a zo ba kuma idan an shiga ana da tabbas sai ka rididdige duk irin jin daɗin ka a rayuwar nan yake cewa fuji abihimul ahbab kai tsaye kurum mutuwa ta kwaram sai ta same ka abokai da masoya sai suka yi mamaki ya za a yi a ce wane ya mutu a wannan lokacin misali wane yana da karancin shekaru sai a ringa tunani wane a shekara 20 wane a shekara 30 Allah ya amshe shi sai a ringa mamaki ko kuma wane yana tsakan mulki ana cewa in ba su ba ai ba wanda ya sai sha iska sai gashi nan lokaci ɗaya mutuwa ta zo ta shammace su ta zambace su ta ɗauki rayukansu yake cewa fushi abihimul ahbab sai gashi nan kurum masoya suna ta mamaki ya za a yi wane a ce ya rasu kuma da yawa zaka samu mutumin da kake so zaka samu idan an baka labarin mutuwar shi lasiya ma ba wani ba rashin lahiya yayi ba zaka ringa mamaki ya za a yi wane ya mutu in ba idanka ta gani ka taba gashi nan matacce gashi nan an sa shi kabari ba hakika zuciyarka ba ta nutsuwa kenan shine yake Aliyu bin Abi Talib yake cewa kurum kwatsam sai masoya suka yi mamaki da mutuwar wani yace wa sakanu turab kuma gashi nan kurum sai suka kai suka sallama ka suka ajiye ka a cikin ƙasa duk irin san da ake maka ba a ce ba a'a wani a kuma gidan sama ku ajiye shi bai yiwa saboda idan an barka zaka kasance bala'i da musiba game da mutane yake cewa sai suka sanya ka a gida wanda yake na ƙasa yake cewa wa za'anu falaysa lahu lahum iyabun kurum a lokacin nan suka kaskantar da kai ko kuma suka tahi ka bar su kuma suna da tabbacin wannan tahiyar da kai babu dawowa babu dawowa kuma ayya sai ayya sani na ban taba ji ba an ce ba a'a wane ya mutu ya taso ba idan an tahi an sanya ka kurum an kare da kai shikenan yake cewa faza'anu sai suke sa rai ko suka tabbatar wa kawunansu laisa lahum iyabun lalle wa'annan mamatan namu wanda muka kai muka binne su babu dawowa sun tahi sun tahi kenan kurum sai dai in Allah ya sa mun cika da imani mu haɗu da su ko kuma lokacin da ubangiji ya tada mu mu gansu ko kuma in mun gama a cikin gida aljanna mu mai da zancen da muka yi a rayuwar duniya yake cewa haihata haihata kac ko kuma ya nisanta ya nisanta kalla innaha kalmatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna a cikin suratul mu'minun ubangiji yake ce mana can hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un har lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan su a lokacin nan zai ringa cewa ya ubangiji a meda ni a meda ni wannan duniyar wani lokaci ne lokacin da ya ga mala'iku tabbas sun sabko kuma mala'ikun nan sun sabko ne da azaba mala'iku ne wanda ba sa da kyakkyawan huska sun zo su ɗauki ran shi da bahu ko da tsimma wanda yake mafi tozartan tsimma a lokacin nan lokacin da bawa zai ga haka bawa na lala a lokacin nan zai ringa ma ubangiji ya rabbir ji'un ya ubangiji a maida ni manan a maida ni wannan duniyar kuma wannan kalma ce wanda in ba wanda yake mutumin lala mutumin banza ba ba wanda zai faɗe ta wallahi da ko wani dan uwa ina tunanin ba su ɗaya ba su yi ba ina maimaita wannan kalmar wani dan uwa yake bani labari yake cewa dan uwan shi ya tahi ya ci duniyar shi da tsinke ya zo kurum kwatsam a shekara arba'in ko ƙasa da haka kurum mutuwa ta zo gashi nan yana kwance yana cewa dan uwan nashi wanda yake ba mu labari yana cewa sanusi ya ce shefafi ne sanusi ban kare ba ni ho ban kare ba ha ka haɗi musu ina da proje wanda nake so in yi realization shi a rayuwata su jinkirta mini su jinkirta mini ina da proje wanda nake so in yi realization shi a rayuwa su jinkirta wallahi yace har ya mutu wannan kalmar yake ta memetawa har ya mutu wannan kalmar yake memetawa a bar shi a bar shi to shine nan ubangiji yake tabbatar mana yake cewa hatta idza jaa ahaduhumul mautu har lokacin da ɗayansu mutuwa zai zo mutumin banza zai ringa cewa ya rabbir ji'un ya ubangiji a maida ni wannan wannan duniyar a maida ni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla yake cewa ko idan na dawo zan yi wani aiki aiki wanda yake nagari na daga abin da na bari a wannan rayuwar ta duniya ubangiji yake ce mana kalla ai ƙarya yake wallahi tallahi can ubangiji yake cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun ko da an maida su duniyar a wannan matsayin gashi nan ya ga mala'iku sun zo za su dauki ran shi ubangiji ya bashi damar a maida shi yace wallahi tallahi la'adu limanuhu yace da sai ya koma akan abin da aka haramta mai aka hana shi ya aikata wa innahum lakazibun irin wa'annan mutanen mutanen banza ƙarya suke ko da an medo su bisa tsaye a basu abin da aka umarce su ba da shi ba shine nan ubangiji yake ce mana kalla wallahi ƙarya ce haba an riga ya an huce innaha kalmatun huwa qailuha kurum wata kalma ce wanda shi shi wanda aka zo a dauki ran shi yake bayani yake fada amma dai shi kanshi ya sani wannan abin abu ne wanda bai yiwa kuma hankali ba ya dauka ba rayuwarmu da muka zo wannan duniyar an riga ya an ba mu lamani an ce maka wannan rayuwar da ka shigo duniyar nan da ita za ka kai shekaru kaza idan ka kai za a fara rubuta maka alƙalami za a fara rubuta maka alƙalami zai hawo ka za a fara rubuta maka zinubai lokacin nan idan kai kirki za a baka lada idan kai banza za a baka za a dora maka zunubi daga lokacin nan har zuwa lokacin da zaka mutu ana nan ana rubuta maka wannan shine zabi da aka baka in ka tsaya kayi to zaka samu sakamako na gari idan baka tsaya kai ba hakika jiki magayi he ka kiya baka yi ba to wannan adalci ne ka neman ma ubangiji lokacin da ya sanya maka ajalin da ka rigaye ka cinye shi a rayuwarka ka ce a medo ka a ina tunani idan kana da hankali ba kama ubangiji adalci ba ko ba kama kanka adalci ba akan wannan tambayar ba shine ubangiji yake tabbatar mana innaha kalmatun lalle wannan magana ce wadda shi wannan sakaran wannan mutumin banzan yake bayani akan ta wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun kuma a bayansu rayuwa wadda take tsakankanin duniya da lahira tana nan tana jiransu ita ce rayuwar barzahu ita ce rayuwar da za a kwanta a kabari kuma wannan babu wani face sai ya bi wannan rayuwar rayuwar barzah shine rayuwar da take tsakankanin kiyama da rayuwar duniya wanda ya riga ya shiga wannan rayuwa hakika kiyama shi ta tashi saboda ba a maido shi ba a ce zo sake wani abu daga cikin abin da ka aikata a rayuwarka ta duniya abin da dai ka riga ka aiwatar a rayuwarka shine za a maka hisabi da shi Allah kiyaye mu kuma Allah datar da mu da kyakkyawan kalma lokacin da zai amshi rayukan mu yake cewa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun a bayan su da kai rayuwa wadda take tsankanin rayuwar duniya da rayuwar da tayi da rayuwar kiyama har zuwa lokacin da za a tayar da su a kai su gaban ubangiji a musu hisabi allah datar da mu da hisabi hisabi mai sauki amma dai kullum ni dai a rayuwata kullum addu'ar da nake yi allah kai datar kai kai sanya an samu hisabi a ranar tashin kiyama mu kasance daga cikin dubu saba'in cikin dubu saba'in wanda ubangiji zai sanya su cikin aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba ko kuma cikin dubu saba'in na ukasha wanda la ya tatayyaruna wala yastariquna wa ala rabbihim yatawakkalun ko kuma ubangiji ya sanya mu karkashin maharrata alqur'ani wanda za a ce musu ku zo ku zamna an gama ma kowa hisabi ku zo kuma ku shiga ko kuma diyanmu idan Allah sa sun harrace su mana wannan gatan ko da ba mu harrace ba Allah datar da mu saboda duk wanda man man man man man lokashe hisaba uzziba duk wanda aka zo aka ce za a zo a tsida shi a mai hisabi to hakika da kwai ihtimali kabir na sai an mai azaba to hisabun wallahi tallahi sarahatan ba mu san hisabun muna so mu kasance daga cikin wanda za su shiga inuwa al'arshi daga an zo bugon harama a ce ku ta yi ku tsaya in an gama ku shigo shi ku shiga gida aljanna Allah datar da mu yake cewa wa kana qarsurtum ila ma saru ilayhi min albala haqiqa kun kasance a inda suka kasance na daga rididdigewa na daga lalacewa sawa'un mu mutane wanda muke rayuwa akan duniya bayanin da yake yi akan wa'incan mutane wanda suka gabace mu lalacinmu ya yi lalacinsu kuma haka ne idan mu ɗauki ƙaramin misali mu gani mutanen annabu lutu da ubangiji ya hallaka su da liwazi ko shi ne kurum kiran da aka musu ku ji tsoron allah yake bayani yake cewa a ta'atunan zukurana min al'alamin wata zaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aduna shin za ku bar matan da ubangiji ya halatta muku ku tafi zuwa gare su ku bar su ku koma kan maza ku ringa neman maza hakika ku dai mutane ne wanda suke mutane ne wanda suke lalatattu akan wannan abin ubangiji ya musu ya musu juya juya irin yadda ake juye waina haka aka kihe su aka ciccibo aka kihe su har yanzu garin su yana nan sudum har yanzu wurin ruwa ne to dalilin wannan alfasha kadai ubangiji ya hallaka su mu dauki misalin mutanen shu'aibu shu'aibu menene dalilin mi ubangiji ya hallaka su auful kayla wala takunu minal mukhsirin wa zinu bil qistas al mustaqim cika ma'auni mu ban matawaye ma'auni abin da ya shahara a cikin kasuwar mu ta yan katare kenan ba ma yan katare ba a komi duk mu'amalar mu muna nema mu tauye muna nema mu ci amana wani mu rage daga cikin hisabi dalilin wannan abin ubangiji ya halaka su to nan aliyu bin abi talib yana bayani ne akan lalacewar mu ta hi lalacewa wannan mutanen amma dai kuma ubangiji ya halaka su garantinmu a rayuwarmu na rashin ka a hallaka mu shine wannan istighfarin da aka samu na kirki suna yi wallahi in ba dan shi ba da ubangiji da ya hallaka wannan wannan wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu diba mu ga irin alfasha da mugun aiki da ake yi a wannan rayuwar mu dauki misalin garin mu kadai mu ga irin menene ban mu aikatawa na alfasha babu wani abin da muka raga komi muna yi amma dai dalilin ɗaiɗaiku mutanen kirki istighfarin da suke yi ubangiji ya saurara mana wallahi da aka rasa wanda za su yi wallahi tallahi ubangiji da ya hallaka mu wa ma kana Allah mu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna ubangiji da ɗaya rana ba ya taba azaba ba ya taba azabtar da mutane ba ya hallaka su matukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana cikin su kuma ubangiji ba ya taba ba hallakar da mutane ba matukar mutanen nan suna istighfari kuma abu ne wanda ubangiji mun yi bayani ba so ɗaya ba so biyu akan muhimmanci istighfari da irin jin daɗin da ubangiji yake yi idan lokacin da bawa ya koma zuwa gare shi Allah datar da mu yake cewa ko kuma masaru ilaihi min albara wa'annan matattun namu zumu ma za mu kasance yadda suka kasance na daga rididdigewa na daga lalacewa gangunan jikinsu duka sun lalace mu ma haka mu ma za mu kasance ko yau ko gobe kuma wannan la mahalata kowa sai ya tarar da wannan al'amarin kowa ne sai ya tarar da wannan al'amarin yake cewa wal wahdatu fi daril fi daril maswa kuma da kadaici a gidan gaskiya gida wanda yake gida ne wanda kowa sai ya bi ta kanshi kuma wannan babu sarki babu shugaba babu talaka babu mai kudi kowa sai ya bi ta kan wannan gidan shine yake cewa wal wahda kadaici a gidan gaskiya kenan makwantan da aka kai ka kwantar da kai yake cewa wartahantum zalikal madja kuma ku dauki jinginar wannan makwancin tunda wannan makwancin aro ne ka dauka jingina ce ka dauka zuwa wani babban makwanci wanda yake jiran ka shine ranar da za a ta yi a tayar da kai a maka hisabi in ma gidan aljanna ko kuma gidan wuta wannan makwancin wanda gashi nan yana kusa da mu wannan aran shi ne muka yi muka ci shingida a cikin shi saboda rayuwar shi ba madawwamiya bace ba shi ma lokaci zai zo za a tayar daga na harko har zuwa na ƙarshe yake cewa wa dhammakum zalikal mustawda wa innan wanda yake muku bankwana ya ya, ya rukunkume ku ya sanya ku a jikin shi yake cewa fa kaifa bikum law qad tahanat al umur yake cewa taya za ku kasance tare da ku ko kuma taya za ya kasance tare da ku lokacin da al'amarin wannan rayuwar ta ƙare yaya mutum zai kasance kuma wannan tambaya ce kowa ya yi wa kanshi yau aka ce rayuwarka ta ƙare yaya al'amarinka zai kasance kowa ya san abin da yake aikatawa na yau da gobe kuma kowa ya san abin da yake yi na kirki ne ko kuma na banza ne to ya al'amarinka zai kasance in yau aka ce wannan rayuwar taka ta ƙare yake cewa wa bu'asiratul qubur kuma bayan haka aka hutar da duk abin da yake cikin kaburra aka tuni kowa aka hutar da shi wannan nufiha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wal ard thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun har zuwa karshen ubangiji yake cewa za a yi busa kuma kowa zai tashi daga cikin daga cikin kabarin shi sai ga kowa ya turkwai turkwai yana kallon alkiyama yake cewa to ya al'amarinka zai kasance lokacin da aka tayar da kai aka hutar da kai daga cikin wannan kabarin tambaya ta farko yaya al'amarinka zai kasance lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo zai ɗauki ranka kowa ya yi wa kanshi wannan tambayar yaya al'amarinka zai kasance lokacin da aka binciko aka hutar da duk abin da yake cikin kabari yaya al'amarinka zai kasance mu zaka cewa ubangiji ya ce bayan haka wa hussila mafi sudura kuma aka hutar da abin da kirazai suka ɓoye na daga asiri na daga sirri kowa aka binciko aka hudo aka yagga ni a hilin Allah kowa ba wani abin da zai sha makance abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka gashi nan aibinka wanda ka sha ɓoyewa gashi nan an bayyana shi gaban dukkan al'umma manzan Allah gaban dukkan mutane gaban dukkan aljannu gaban dukkan mala'iku gashi nan abin da ka aiwatar a wannan rayuwar taka duk abin da ka fara daga ranar da alƙalami ya fara hawa kanka har zawwa lokacin da aka amshi ranka gashi nan an kawo maka kwato kam gashi nan ba wani abin da aka rage ba wani abin da aka ƙara maka to ka tsaya ka ma kanka lissahi ya al'amarin ka zai kasance a wannan ranar abin da ka sha kai shekara goma kana ɓoyewa ba ka so kowa ya san shi gashi nan ubangiji ya fallasa ubangiji ya bayyana wannan asirin an riga an yanki shamakin ko hijabin da aka sanya an riga an hudda shi kama kanka hisabi ka tsaya ka diba ka gani ya al'amarinka zai kasance a wannan yinin in dai baka bi ubangiji ba kai kuma wanda ka bi ubangiji ka yi wa kanka wannan tambayar ka tsaya ka diba ka gani ya al'amarinka zai kasance gobe kiyama in ka san kana aikata aikin kirki ka ƙara kuzarin aikatawa in ka san baka aikatawa kuma ka zagi ne damtse diddan ka ringa aikatawa yake cewa wa waqaftum litahsil kuma ga kunan kun tsaya a gaban ubangiji don kowa ya amshi abin da ya aiwatar a rayuwar shi ta duniya kowa zai samu don ya samu abin da sakamakon shi a gaban ubangiji to ya ya dan uwana ya ya al'amarinka zai kasance ko ya ni al'amarina zai kasance a wannan matsaya in dai ban bi ubangiji ba yake cewa baina yadayil mulkin jalil tsakankanin mamallaki tsakankanin hannayen mamallaki wanda yake mai girma wurin kaddara al'amurka ya al'amarinka ya zai kasance bawan Allah kasan dai wallahi tallahi in dai baka bi ubangiji ba wallahi ka san kai dai da kai dai bayani dai a baya kuma wanda ya bi ubumu wanda ya bi ubangiji shi shine wanda zai ringa kira zai ringa kira ha'u muqra'u kitabiya ya kai malam ibrahim ya kai ya ke matata ku zo ku zo ku zo ku zo ku karanta wannan littafin nawa inni zanantu anni mulakin hisabiya nayi zaton lokacin da zan tarar da wannan ranar da zan tsaya mun huto daga makwantai mun huto an hudo mu daga cikin makwantanmu an zo an bayyana abinda muka sha shekaru muna koyewa an zo an tsaida mu gaban ubangiji an ba mu littattafanmu ni a tunani na nayi zaton zan samu hisabi wanda yake mai tsanani sai gashi nan ubangiji na ya bani littafi na ta hannuna na dama Allah sun ya mu daga ciki Allah datar da ni ya datar da ku akan haka yake cewa amma dai shi wancan mutumin banza lokacin da za a bashi littafin shi ta bayan bayan hannun shi ko kuma ta hannun shi na hagun a lokacin nan zai ringa cewa ya ya ya ya ya ya laitani lam'uta kitabiya ya kai tona dama ba a bani wannan littafin ba yau tsayawa zaka yi kana jira wannan littafin wala mahalata wasi an baka shi ba unwa maka tsaye an baka shi a lokacin nan za a ringa فهو في عيشة يا ليتها كانت القاضية ما أغنى أني ماليا wannan dukiyar da na tara ne shekara 100 ko ne shekara kaza ina ta bibiya ina ta nema in tara wallahi tallahi bata me ba bata mun amfani ba halaka anni sultaniya wannan mulkin da aka bani muna ta sa kudin mu muhe an ba mu mu kaza mu kaza mu kaza gashi na an baka ka zo gaban ubangiji an baka littafin ka kana cewa wannan mulkin da aka bani wallahi shi ya hallaka ni da ba a bani wannan mulkin ba ni ma da na kasance tare da suwa na suwa na suwa ne cikin mutanen da za su shiga gidan aljanna a lokacin nan umarnin da za a ba wa mala'iku khuzuhu fagulluhu ku dauke shi ku takume shi ku tai ku jewa shi wutar jahannama kuma wallahi mala'ika bai san rahama ba saboda ba a karantar da shi rahama ba game da wanda ya saba wa ubangiji kamar misali mu dauki rahama misalin kai ne aka zo aka ce maka wani da kai wani dan akuya a cikin gida zai na yanka shi yau da Allah ka zo mu yi ka zo ka zo ka zo da kai walima ina tunanin lokacin da zaka shigo gidan nan tun lokacin da za a baka labari kana tunanin lokacin da aka baka ka tai ka sha banza idan ka zo shin za ka ji tausayin wannan ɗan akuyan ka ce a ai shi ma ai rai ne aka kashe a in ka zo ka ringa kuka ga cewa yo Allah ɗan akuya wannan an wannan ko yara na san bisa haka in aka miƙa musu ci zake yi to haka to tausayinka game da wannan ɗan akuyan haka tausayin mala'ika game da kai yanda aka ce mai kurin umarnin da aka bashi aka ce takumashi ku ta ku bashi ɗan banzan kashi ku je washe wutan jahannama haka za su dai su aiwatar ba wani wanda ya isa hana su kuma ba wani tausayin ka za su yi ba mu diba misalin mai gadin wutar jahannama maliku za su zo za su ringa cewa wana dauya malikul ya qadi alaina rabbuka qala innakum makisuna za su zo sai sun yi shekara dubu shekara dubu ba rayuwar mu ta yau ba ai kun ga ai yanzu dubu nawa muke da manzon Allah tsankanin mu dubu 1400 ka to he an yi shekara dubu mu dauke ta misalin rayuwar mu ta yau da gobe shekara dubu ka san dai ba wasa bace ba barantana shekara dubu a wurin ubangiji wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun yini dai a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne wanda muke lissahawa to sai an yi shekara dubu a lokacin nan kurmin waiwayowa zai iya ce musu innakum makisuna yanzu fa aka fara fa kuna ciki nan fa za ku tawwama ba wanda isa ya hudda ku da wannan ga wanda bai da wanda bai bu ubangiji ba Allah Allah muna roƙonka ubangiji ka tabbatar da zukatanmu akan biyayyarka ka tabbatar da zukatanmu akan addininka ubangiji ka kashe mu da kyakkyawan kalma ita ce kalmar la ilaha illallah wannan shine al'amarin duk wanda yake bin ubangiji Allah kiyaye mu
yake cewa wa waqaftum للتحصيل بين يدي الملك الجليل yake cewa faqaratul qulubi li ishfaqiha min salif az-zunubi a lokacin nan kurum zikata sai suka tashi sama zuciya tana tashi sama lokacin da zuciya ta gamu da tsoro ko ta gamu da da jin tsoron ubangiji a wannan yanayin a lokacin nan zaka samu zuciya ta tashi sama kuma ina tunanin kowa ya san yadda zuciya take tashi sama kurmin numfashi ya yanke zuciya ta yi sama mutum saboda wani tsoro da ya samu kanshi a ciki ko kuma lokacin da imani ya dosu a cikin zuciyar shi da kai ɗaya daga cikin sahabi mun'im ibn mun'im yake cewa lokacin da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa a sallan magariba suratul najm yake cewa da ya ji shi yana karanta yace fataratu qalbi min al-iman yake cewa kurum sai zuciya ta haita tashi sama saboda imani da ya dosa a cikin zuciya ta to haka su ma wa'annan mutanen da su bi ubangiji ba a ranar tashi kiyama zukatansu za ta tashi sama yake cewa la ishfaqiha min salifi zunubi yake cewa kuma babu wani tausayi akan wani tsohon zunubai da suka aikata a rayuwarsu ta duniya abinda ka sha shekaru kana boyewa kana aikatawa tsankaninka da ubangiji kuma kake bayyana wa mutane ni ni ni mu ne masu yin kaza ai mu duk wadda ta biyo ta biyo hanyar mu wallahi he mun mutsare ta mun yi gaba ai ƙarya ce ba a yi ta ba ku ba da lambar ta ku yi kaza ku yi kaza to wannan mutanen su su ne babu wani tausayi ranar tashin kiyama akan wannan zunuban da suka aiwatar amma da shi sanya kullun ake so idan bawa ko da ka aikata zunubi ya kasance tsayankanin ka ne da kai da ubangiji kuma kadda ka huto ka rinka bayyanawa ni mu mu ne masu yin kaza ai ka gani mu ni in nazo kazi kaza na giya nake sha ko shi in yazo kazi kaza na giya yake sha to irin wannan abubuwan ba a so mutum idan ya aikata ya ringa bayyanawa abu ne kai shi tsankaninka da kai da ubangijinka lokacin da ya shirya da kai ka nemi tuba wurin shi Allah zai gafarta maka yake cewa wa hataka anhumul hajab wal wal astar wannan abin da kake boyewa a wannan rayuwa ta duniya an riga ya an kece hijabin da yake tsakankaninka da shi wannan sitirar da aka sanya an riga ya an kece ga abin da ka aiwatar a rayuwarka na duniya tun daga harkon da aka fara rubuta maka zinubanka tun lokacin da alƙalami ya hawo ka kurum gashi nan a gaban ubangiji yake cewa wa zahara minkumul uyub wal asrar dukkan wani aibi wanda ka sha shekaru kana boyewa dukkan wani sirri wanda kake boyewa gashi nan ya bayyana a gaban ubangiji shine ubangiji yake cewa malam yake cewa ali bin abi talib yake cewa hunalika a wannan lokacin ne tujza kullu nafsin bima kasabat za za za za a sakantawa kowace rai gulgurdan abinda ta aiwatar a rayuwarta ta duniya kowace rai za a sakanta mata gulgwadon abin da ta aiwatar a wannan rayuwar ta duniya wallahi bawa idan ya san da kwai ranar da za a sakanta mai duk abin da ya aikata a nan rayuwar ta duniya wallahi zai zagi ne damtse ya yi abin da aka aka turo shi dan shi yake cewa inna allaha azza wa jalla ya kulu lalle allah maɗaukakin sarki yake cewa li yajziyal lazina asa'u bima amilu dan ya sakantawa wa'inda wa'inda suka mumuta suka muzanta ayyuka ko suka tsaya suka yi lalan ayyuka banzan aiki sakamakon abin da koma bayan abin da aka umarce su su aikata a rayuwarsu da duniya yake cewa ubangiji za ya sakanta musu bi ma'amilu gwalgwadon abin da suka aikata idan idan kayi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha duk wanda yayi aiki nagari to dan kan shi kayi ne ubangiji zai sata maka gwargwadon abin da ka aiwatar na daga daga girkinka kuma haka wanda ya yi aiki na banza ya yi mugun aiki ya yi mummunan aiki a rayuwar ta duniya ya ce shi ma za a sakanta mai gwargwadon abin da ya aikata kuma ubangijinka ba mai zalunta bawa ba ne ba abin da ka zo da shi da shi za a sakanta maka ubangiji ya yi ƙarhin ya zalunce ka yake cewa bayan haka yake cewa waye jaziyar lazina ahsanu bil husna su kuma wa'inda suka kyautata a rayuwarsu ta duniya su ne sallah su ne wurin karatu su ne kaza su ne kaza su ne kaza duk abin da aka umarce su suna kokarin su zo da shi daidai gwalgwado yake cewa su kuma za a sakanta musu da kyakkyawa Allah sanya mu daga cikin su yake cewa wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yake cewa wa widi alkitabu za a dora wa widi alkitabu za a baiwa kowa za a damka wa kowa littafin shi a tahin hannayen shi yake cewa a lokacin nan fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga mabannata wanda suke zalunta kawunan su a rayuwarsu ta duniya wanda ba sa wa ubangiji biyayya yake cewa mushfiqina mimma fihi za su kasance suna tsoron abin da yake cikin littafin nan gashirin shi ya san abin da ya aiwatar a rayuwar shi ta duniya to zaka same shi yana tsoron abin da yake cikin littafin nan gwalgwadon abin da sababin abin da ya aikata na daga na daga jara'in na daga banna a cikin rayuwar shi yake cewa wa yaquluna za su ringa cewa ya wailatana ya kai cona ya hallaka ta mali hazal kitab me ya samu wannan littafin da aka bani la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan littafin baya barin dan karamin abu ko kuma babban abu sai ya kidaye shi sai ya rubuta shi shine ubangiji yake ce mana kowanne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida babu wani abin da bawa zai furta face da kwai wanda yake lissafa abin da yake furtawa shine bawa idan ya koma ya kasance mabannaci ne a rayuwar ta duniya za ya ringa ya kai cona ya wayyona me ya samu wannan littafin nawa wanda aka bani shi kuma wannan littafin gwalgwadon abin da ka aikata shine aka rubuta maka baya rage dan karamin abu dan gulmar da nayi dan dala 20 in da na kara akan facture in dan kazan da nayi dan zagin nashi da nayi dan same kazan da nayi wannan littafin sai ya kawo ya zuba haka cutar da aka gama aka yi da shi ta miliyan goma ta kaza wannan littafin sai ya rubuta shi ne yake bayani la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wannan littafin ba ya iya barin wani ɗan ƙaramin abu ba ko wani babba sai ya kidaye ba wani kwano-kwano ba wani cin hanci da za a bada littafin nawa ya ɗan ɓoye wani abu wallahi gaban ubangiji babu wannan a rayuwa ake haka ka kawo ka bada a dan goge ka bada a dan shahe ka bada a maka alhurma a gaban ubangiji babu wannan wallahi nafsi nafsi ce abinda kai shine za a maka sakamako da shi in baka yi ba wallahi tallahi zaka gane baka da wayo shine yake cewa la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira za su samu abinda suka aiwatar a rayuwarsu ta nan duniya gashi nan kwatokam a gaban su gashi nan kwatokam a cikin wannan littafin da aka ba su yake cewa wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka har abada ba zai taba zaluntar bawan shi ba ba ya rage ba daga ba ya tauye ba daga ladan wanda ya aikata aikin kirki aka ba shi lada ba kuma haka ubangiji ba ya tauye ba ba ya ƙara ba daga wanda ya zunubi ko daga zunubin wanda ya zunubi ba ba a tauye maka ba ba a ƙara maka ba wannan shi ne ubangiji don haka mu koma taitayinmu wallahi mu sa abin da yake gabanmu yake cewa ja'alana Allahu wa iyyakum na bi kitabihi Allah sanya mu da ni da ku daga cikin masu aiki da wannan littafin nashi littafin ubangiji shine alqur'ani sannan kuma abin da yake fassara mana wannan qur'ani ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sake yayi riko da wannan abin guda biyu hakika ya samu rabo na rayuwar duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yazigu anha illa halika babu wanda zai saki wannan abubuwan guda biyu sai wanda yake halakakke wallahi muna cikin gode wa ubangiji na datar da mu akan wannan al'amarin akan tahiya akan sunnar shi kuma da littafin shi Allah ƙara datar da mu akan haka yake cewa muttabi'ina li awliyaihi kuma masu bibiyar sunnar masoyan ubangiji waliyai su ne masoyan ubangiji ba wali ba wanda yake haskakawa wanda yake bayyana a shi yana kaza yana kaza wannan matsahi kenan waliyi shi shine ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun waliyan allah da ni da kai da shi insha Allah muna cikin waliyan Allah su ne wanda ba su da wani tsoro kuma ba su da wani bakin ciki ba su da wani tsoro akan abin da yake samun su na rayuwar duniya sun tabbatar duk abin da ya same su na rayuwar duniya wallahi tallahi ubangiji ya riga ya kaddara musu kuma ya same su ne dan ya jarraba su kuma lokacin da za su bar wannan rayuwar ta duniya ba su da wani bakin ciki akan iyalansu ko akan wannan rayuwar ba ce ma a lokacin nan suna murna suna cewa alhamdulillahi allazi hadana li hada mun gode wa Allah da ya shiryar da mu mala'iku masu huskoki masu huskoki masu wararan huskoki wanda suka zo su dauki rayukanmu wallahi a lokacin nan mai imani da za a bashi zabi a ce mai wane ga mala'iku sun zo yana kallon mala'ikun kirki ne mala'ikun da suke ɗaukar ran mutane na gari ne suka zo ɗaukar ran shi a lokacin na a ce mai wane koma duniya ka sake shekara guda wallahi tallahi kiyawa zai amma dai shi na banza a lokacin nan yana mi yana ya rabbir ji'un ubangiji wa a maida nuwa Allah sanya mu muna daga cikin wanda in mun zo zan mu ma duniyan nan ban kwana muna muna masu horin ciki na daga abin da zan mutar da a wurin ubangijinmu muna marasa bakin ciki akan abin da muka bari a wannan rayuwar ta duniya Allah datar da mu wannan su ne waliyan Allah da ni da kai da shi insha Allah muna cikin waliyan Allah amma dai shi ne daga cikin malaman salaf suke cewa duk wanda yake iddi'a'in wilaya duk wanda yake kiran kanshi yake nuna wa mutane yake cewa ai shi waliyi ne to wallahi wannan mutumin yake cewa ku tabbatar mai matsahi ne makaryaci ne matsahi ne sabida me sabida zai ringa bayyana muku abinda ba haka ba abinda ya saba wa al'ada menene ya saba wa al'ada kaga mutum yana tashi sama ina aka taba mutum yana tashi sama in ba matsahi ba to duk wanda yake kira hakan hakika wallahi baya daga cikin waliyan Allah wannan mushriki ne tantagarya da kai da ka bi shi da shi in za ku tafi gaban ubangiji za ku ringa tsinewa junan ku tsankaninku kuma dukkan ku da ƙarshe a muku umarni da shiga wutin jahannama Allah kiyaye mu yake cewa hatta ya hullana iyyakum daral maqamati min fadlihi har sai ubangijinmu da ni da ku ya samke mu a masamki wanda yake nagari shi ne can ubangiji ƙarshen kamar yake cewa fi maka'adin sirkan inda malikin mukdarin a wani mazamni wanda yake can wurin ubangiji inda malikin muktadir wurin wani wurin ubangiji wanda yake kaddarar da al'amurrukan shi Allah datar da mu yake cewa innahu hamidun majid lalle ubangijin mu hamidun ne mai yawan gode mai yawan godiya ne majidun kuma mai yawan karamci ne Allah datar da mu nan zan mu tsaya kasancewar mun zo ƙarshen gaba insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma uwayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ƙara mana imani ya ƙara mana lafiya da ilimi kuma da abinda lafiya za ta ci اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك